بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'adu yan uwa maza da mata da muka hadu a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin albani a nan aminu street a nan cikin garin bauchi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah ta'ala godiya da ya ba mu dama da iko na haduwa a wannan waje domin gabatar da daura ta wannan manzuma manzumatu alkawa'idil fikihiyya na a sheikh abdulrahman ibn nasiru sa'idi allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama kamar yadda malam nura ya gabatar gabanin mu fara ya kuma yi jawabai akan menene shi wannan littafin yake magana a kai menene kuma darasin da shi wannan littafi yake karantarwa a gurguje shi wannan littafi kamar yadda muka ji sunan shi manzumatu alkawa'idil fikihiyya wato manzuma ce ko kuma a wasu baitoci ne wanda suke koyar da alkawa'idul fikihiyya wato ka'idoji na fikihu yaya ake amfani da ka'idoji na fikihu domin fahimtar addini shine sunan littafin manzumatul qawaid al-fiqhiyya li husni fahimin nusus shar'iyya saboda su sauwaka mana wajen fahimtar wato ainihin a nassoshi na shari'a domin duk sanda aka jawo aya ko aka jawo hadisi yana daga cikin abin da ake amfani da shi wajen fahimtar menene ainihin saƙon da wannan aya ko hadisi suke isarwa shine fiqhu shine fahimta saboda haka wannan darasi zamu yi shi ne a bisa babi na wato kamar mu'awana tsakanin mu da ku saboda haka wasu abubuwan maimakon mu faɗe su kai tsaye za mu yi ƙoƙarin jefa tambayoyi saboda babu mamaki ba mamaki wata ta iya ba da amsa ko wani ya iya ba da amsan da dukkanmu za mu fa'idanta da shi baki ɗaya Allah ta'ala ya samu dace wannan malami mai suna a sheikh abdulrahman ibn nasiru sa'idi babban malami ne wanda yake shahararren malami wanda ya karantar da manya-manyan malamai kuma ya yi karatu a wato ainihin gaban manya-manyan malamai masu tarin yawa sunan shi a sheik abdulrahman ibn nasir ibn abdullah ibn nasir ibn hamd ali sa'idi wannan ya sake kiran shi da abdulrahman ibn nasir sa'idi allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama ya kuma sanya alkhairi a cikin dukkanin abin da ya bari a baya wannan malami an haife shi a garin da ake kira da garin aniza a shekara ta 1307 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina sannan malaminsa babansa babban malami ne kuma limami ne na masallacin juma'a mutum ne mutumin kirki kuma yana daga cikin mahaddatan alkur'ani mai girma yana kuma daga cikin masu karantar da tafsirin alkur'ani mai girma wannan babban malami a sheikh abdulrahman ibn nasiru sa'idi ya taso a cikin gidan ilimi kuma ya taso a cikin neman ilimi domin akwai bambanci tsakanin tasowa a gidan ilimi da kuma tasowa a neman ilimi akwai wanda yana tasowa a gidan ilimi amma bai tasowa a bisa turba ta neman ilimi akwai wanda kuma zai taso a gidan da ba gidan ilimi ba amma sai zama shidin ya taso a turba ta neman ilimi sai zama cewa ya zama babban malami wanda yake neman ilimi kuma yake karantar da ilimi wannan malami ya yi tsayuwan daka ya yi ijtihadi ya yi kokari sosai sosai wajen koyon ilimi ya koyi ilimin fikihu ya koyi ilimin hadisi ya kuma koyi ilimin alkur'ani da tafsirinsa wannan yasa yana da wani shahararren littafi na tafsirin alkur'ani mai girma ban sani ba ko cikin maza ko mata wa zai iya faɗa mana sunan tafsirinsa na'am taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan barakallahu fik wannan shine littafinsa na tafsiri littafi ne mujalladi ɗaya wanda yake da fa'ida kwarai da gaske wajen tafsirin alkur'ani mai girma taisirul karimin rahmani fi tafsiri kalamil mannan saboda haka ya karantar da manya-manyan malamai wanda a cikinsu akwai babban malami bijimin malami a sheikh muhammadu bin salih al-uthaymin malam uthaymin ɗalibin wannan malamin ne to kun ga duk inda ake bayani na fatawa za ka ji an ce akwai malam usaimin malam usaimin ya ce malam usaimin ya ce to in ya zama shi karan kanshi malam usaimin din ana ganin shi babban malami to ina kuma ga malamin shi da ya koyar da shi saboda haka shi din babban malami ne kuma ya karantar da manya-manyan malamai wanda suka fi shahara shine a sheikh muhammad bin salih al usaimin da kuma a sheikh abdulaziz ibn abdullahi bin baz allah madaukakin sarki ya musu rahama wannan malami ya rasu a shekara ta 1373 bayan hijira shekara ta 1373 bayan hijira mun ce an haife shi a shekara ta 1307 ya rasu a shekara ta 1373 bayan hijira wanda kuma dalilin rasuwansa shine yayi rashin lafiya na tsawon shekara hudu har Allah ya karbi rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya mishi rahama Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki kuma ya sa albarka da alkhairi a cikin abin da za mu karanta na manzumansa na yi karatun siransa ne a gurguje ba don komai ba sai don saboda mun riga mun ci lokaci lokaci ya riga ya tafi kuma alhamdulillah malam nura da ya fara gabaninmu ya riga ya gabatar da duk bayanan da suka kamata Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi to muka ce sunan wannan littafin manzumatu alkawa'idil fikihiyya a nan abubuwa guda uku ne suka haɗu na farko manzuma na biyu kawa'i na uku fikihiyya mun sani cewa manzuma a gurguje shine wato abinda ake tsara shi a bisa siga na baiti domin yana da saukin zama a cikin kwakwalwa sama da in zuba shi kawai za a yi kara zube haka amma aka tsara shi a bisa siga na baiti siga na waƙe sai ga cewa fahimtansa ya yi ma mutane sauki sannan alƙawa'id jam'i ne na mene ƙa'ida ƙa'ida shi ne al'asas allazi yubna alaihi shai shi ne tushen da ake gina abu a kai shi ne ƙa'ida to kenan ya zama cewa ƙa'idoji ne wanda ake gina fikihu a kansu abu na uku shine alfikihu menene fikihu alfikihu lugatan shine huwal faham yawa shine fahimta ko Allah ya ce me a fama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum da'ifatun liyatafaqahu fi din sannan mutanen annabi shu'aibu suka ce qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul kaga ma nafqahu ai ma nafhamu ba ma fahimta ba ma ganewa to wannan shine al-fiqhu lughatan al-fiqhu istilahan fa huwa huwa al-ilmu bi ahkami shar'iyya wal far'iyya al muktasaba min al adillati tafsiliyya na'am to wannan shine ma'anan fiqhu shine wato hukunce hukunce na addini wanda ake samo su daga cikin dalilai ka'idar ita ce ba a istinbadin hukunci haka kawai da molanka har sai in an samu kwakwaran dalili wanda zai yi bayani akan wannan hukuncin da ake samuwa akan cewa a ina ake samu wannan hukunci din to shi yasa ana samu qawaidu shar'iyya din ne qawaidul fiqhiyya ana samu su ne daga me daga ko alqur'ani ko kuma harisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan ake samu su da haka in mun hada su manzumatul qawaidil fiqhiyya zai zama manzuma ce ko wasu baitoci ne wanda za su taimaka mana wajen fahimtar ka'idojin fiqhu so insha Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da mun bata lokaci ba ko mun jawon lokaci za mu shiga kai tsaye zuwa ga wannan karatun wannan littafin Allah maɗaukakin sarki ya yadda za mu fara da baitocin da malam ya fara kawowa wanda insha Allah ta'ala za mu so malam abbakar ya karanta mana baitoci kamar guda goma sai mu yi bayanin su insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأربقي وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام الله على الرسول القرشي الخاتم آله وصحبه الأبرار الحافز المرب الهائز مراكب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرر واكشف ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير المرتقى وتنتفي سبل المن قد وتقتفي وفقا وتقتفي وتف وتفتق وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر na'am Allah ya saka da alkhairi malam yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi aliyil arfaqi wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi alhamdulillah godiya da jinjina da yabo su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki al'ali maɗaukaki al'arfaƙi mafi tausayi malam ya ce alhamdulillahi al'aliyyil arfaƙi in zan tambaye mu wannan suna na al'arfaƙ me yasa malam ya kawo shi da sigan al'arfaƙi na fifitawa ko shi ne a larabci ake kiran shi da ismu tafdil shi yasa za ku ji Allah ya ce sabbi hisma rabbikal a'la al'a'la ai tafdili ne na al'ali shine sai a ce kabirun akbar sagirun asghar to saboda haka malam sai ya ce alhamdulillahi al'aliyil arfaqi madadin ya ce arrafiqi sai ya ce al'arfaqi Allah mafi tausayi mafi jin kai sunan Allah abin da yake nufi shine al-ma'luhu al-ma'bud abin bauta wanda ake bauta masa bisa cancanta da gaskiya subhanahu wa ta'ala wannan suna na Allahu shine asalin sunan ubangiji duk sauran sunayen Allah za mu ga cewa sunaye ne wanda suke ɗauke da siffofi yanzu muka ce al'ali sunan Allah ne amma akwai sifa a jiki siffan ita ce mai ɗaukaka in muka ce al'arfaƙi Allah mai tausayi ne ar-rahim ar-rahman Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne ina siffan take tausayin da jin kan su ne siffofin sunan shi kuma shine mai tausayi mai jin kai idan muka ce wane dogo ne ye- yana iya zama ya zama sunan shi dogo amma siffan fa shine tsayin tsayin shine siffar saboda haka shine malam yace alhamdulillahi alaliyil arfaqi sai ce wa jami'il ashiya Allah madaukakin sarki shine jami'il ashiya'i shine mai harhada abubuwa wal mufarriki mai rarraba su kuma a lokacin da ya ga dama shine mai harhada halittunsa baki daya ya kuma rarraba su a lokacin da ya ga dama shine Allah madaukakin sarki ya hada bayinsa waje ɗaya ta yadda shine ya halicce su gaba daya jami'ul ashiya kenan duk wani abu Allah ya hada shi gude ta yadda Allah shine mahaliccin kowa shine mahaliccin komai in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa zai zo gaban Allah ne da wanda suke sama da waɗanda suke ƙasa duka kowa zai isa gaban Allah ne a matsayin me a matsayin bawa to kenan yanzu matsayin kowa ɗaya kenan a wajen Allah shine matsayin kowa yana matsayin me yana matsayin bawa shine jami'il ashiya Allah ya haɗa kowa a wannan matakin matakin ya zama guda ɗaya wal mufarriki Allah kuma ya karkasa su ta wani fuska shine ya rarraba su wani Allah ya yi shi dogo wani gajere wani fari wani baki wani mai kiba wani siriri wani mai arziki wani talaka hakanan Allah ya karkasa to shine wal mufarriki ya haɗa su ta kasantuwar su duka bayi ne ya kuma raba su ta kasantuwar ya karkasa musu yanayin rayuwansu da yanayin halittansu daban-daban daban-daban subhanahu wa ta'ala to wannan duka yana daga cikin hikimar Allah yana kuma daga cikin ikon Allah maɗaukakin sarki sai ce zin ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kathira Allah shine zin ni'amil wasi'atil ghazira Allah shine ma'abocin ni'imomi masu tarin yawa masu ban ƙaye masu ban sha'awa masu abun burgewa ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mabayinsa ba wanda zai iya kirga su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ka ce za ku kirga ni'imomin da Allah ya muku Allah ya ce ba za ku iya me ba za ku iya kaiwa ƙarshen su ba in aka ce kowa ya lissafa ni'imomin da Allah ya masa Allah ya Allah ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza to ba wanda ya sai kai ƙarshe ba wanda ya kai karshe sai ka gama lissafo ni'ima kaza da kaza kaza da kaza sai a tuna maka ato ai Allah ya maka kaza kuma ka manta da shi shine zinni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kathira Allah shine ma'abocin ni'imomi al hikam hikimomi jam'i ne na al hikma al bahira wanda suke masu wato birge kwakwale albahira tubhirul uqul wanda suke gajiyar da kwakwale kwakwale ba za su iya kaiwa su kidanyo hikimomin Allah ba duk abin da Allah ya ce a yi to akwai hikima a ciki to in kowa ya ce he kwakwalwansa ta lissafo masa me hikiman da ta sa Allah ya ce a yi kaza me hikiman da ta sa Allah ya ce a yi kaza to kwakwalwansa za ta gajiya za ta gaji shine wal hikamil bahiratil kathira hikimomin kuma masu tarin yawa ne babu wanda ya isa ya lissafo duka wato ainihin hikimomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mabayinsa hikimomin masu ban sha'awa masu burgewa sannan kuma masu gajiyarwa masu gajiyar da kwakwale sai ce thumma salatu ma'a salamin da'imi alar rasulil qurashiyil khatami sannan sai malam ya ce thumma salatu sannan kuma as-salatu ai ma'ana as-sana'u yabo da jinjina ma'asalamin tare da aminci da'imin tabbatattu masu dawwama su tabbata alar rasuli a bisa ga manzo alƙurashi ba ƙurashe alkhatami cikamakon annabawa cikamakon manzanni tsira da amincin Allah wato su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake bakurai shenu wanda kuma shine cikamakon annabawan Allah da manzanninsa babu wani annabi ko manzo da Allah zai sake aikowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allah bi kulli shay'in alima wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa al'abarari masu tsayuwan daka wajen yi ma Allah biyayya su ne al'abrar kalla inna kitab al'abrari lafi illiyin inna al'abrara lafi na'im shi ne al'abrar jami'i ne na albarru albarru shi ne mutum mai biyayya ma Allah mutumin kirki kenan al'abraru masu tsayuwa wajen yi ma Allah biyayya mutanen kirki mutanen arziki kenan alha'izi maratibal fakari wanda suka wuce duk wani matsayi da mutum zai samu wanda zai sa ya alfahari ya ji cewa shi wane ne dan gidan wane ne to annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da iyalansa sun wuce wannan matsayin duk wata darajar da za ta kai mutum ya ji cewa shi babba ne to matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce wannan matsayin wannan yana nuna wata aƙida mai girma daga cikin aƙidun ahlus sunna wal jama'a shine me shine son sahabbai da ahlul baiti ahlus sunna suna tawassubi tsakanin nasibawa da rafidawa nawasib su ne suka rike zallan sahabbai su iya wanda suke so shi kenan su ne sahabbai rawafida kuma su ne 'yan shi'a su ne wanda su kuma suka ce bai yiwuwa ka haɗa son ahalul baiti da son sahabbai su kuma nasibawa suka ce bai yiwuwa ka su ma suka ce bai yiwuwa ka haɗa son ahalul baiti da son sahabbai da aka wannan suka ce sai dai ka zaɓi ɗaya ko dai ka so sahabbai ka ƙi ahalul baiti ko kuma ka ƙi ahalul baiti ka so sahabbai in ji waɗancan ɓangare wannan shi yasa za mu ga su aƙidar 'yan shi'a duk wani cikin sahabbai ba su zama mutanen kirki ba su zama mutanen kirki in ba wato ainihin a ahlul baiti ba a cikin ahlul baitin ma tsiraru suka zaba daga ce ya wanda suke mutanen kirki a cikin ahlul baitin ma su ne fatima da ali da hassan da husaini da wasu 'yan tsiraru amma duka sauran mutanen banza ne su a bisa yadda suke faɗi malam sai ya ce i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu shakka anka waddaron i'lam ka sani ki sani hudita ina maka addu'an Allah ya shiryar da kai ka sani cewa anna afdalal minan cewa mafi girman baiwa da ni'ima da Allah zai ma mutum shine ilmun ilimi wanda in ka san wannan ilimin yuzilu shakka anka zai gusar maka da kokonto waddaran da kuma duk wani datti na rashin sani wannan shine mafi girman ni'ima da baiwa da Allah yake ma mutum shine ya bashi ilimi wanda wannan ilimin zai gusar masa ya tafiyar masa da duk wani kokonto ko wani shakka da yake da shi akan abin da ya shafi addini to wannan shine mafi girman ni'ima da baiwa da Allah madaukakin sarki yake ma mutum wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi sannan ya yaye ya buɗe gaskiya ga ma'abota zukata wanda za su fahimci gaskiya wa yusilul abda ya kuma isar da bawa ilal matsulubi zuwa ga abin da yake nema kowa mai yake nema shine fahimtar addini wannan shine babban abin da kowa yake nema ya zama Allah ya saukar da ayoyin alkur'ani da kuma ya yi wahayin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nufin me da nufin a fahimce su to mafi girman ni'iman da Allah zai yi ma mutum shine ya bashi ilimi wanda wannan ilimin zai kore masa kokonto game da ayoyin Allah ya kore masa kokonto game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ya yaye gaskiya kwakwalwansa zuciyarsa ta fahimci gaskiya sannan ya kai shi zuwa ga wannan abin da ake nema din shi yasa Sheikh Uthaymeen rahimahullah yana da littafi na fikihu da ya sa masa suna alwusul ila ilmin usul wato hanyoyin da zaka bi zuwa ga ka fahimci ilimi na asali asalin ilimi ka fahimci aƙida kuma ka fahimci fikihu wannan shine mafi girman ni'imar da Allah maɗaukakin sarki yake ma mutum malam sai ce faharis ala fahamika lil qawaidi jami'atil masail shawaridi malam yace faharis ka kwadaitu ala fahamika lil qawaidi ka kwadaitu wajen fahimtar wasu ka'idoji wanda waɗannan ka'idojin jami'atil masaili shawaridi wanda za su tattaro matsaloli a shawaridi jam'i na sharida shine al-mukhtalifa kenan masu saɓani to ka kwaɗaitu wajen fahimtar ƙa'idojin da za su tattara maka matsaloli matsaloli na addini wanda suke mabambanta matsalolin da suka shafi ibada matsaloli na mu'amala matsalolin kasuwanci matsaloli na saye da sayarwa matsaloli na kaza da kaza su ne ashawarid wanda suke almuktalifa kenan litartaki a wata nuskan za mu ga an sa fatartaki amma a nan nuskan da ke hannunmu litartaki haka ne ko litartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taqta fi sublal ladhi qad wufiqa malam sai ya ce litartaki saboda wannan lamun din a larabci ana kiran shi da me lamun ta'alil an yi kaza ne saboda kaza litartaki ko kuma yana iya ɗaukan lamul aqiba shine in ka san waɗannan ka'idojin to ƙarshe abin da zai kai ka shine zaka hauhawa fil ilmi a cikin ilimi khaira multaka mafi alkhairin hawa zaka hau daraja ta ilimi mafi alkhairin hawa shine zai iya zama lamul aqiba Allah yana amfani da shi a cikin alkur'ani ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawati ma kun ga wannan lamun din anan lamul aqiba ce liyuriyahuma karshen abin da ya faru shine ya nuna musu tsarecin su wannan shine lamul aqiba lamut ta'lil kuma shine a ce nayi kaza ne don kaza ya faru lamul aqiba shine a ce da kaza ya faru sai kuma sakamakonsa ƙarshensa menene sai kaza ya faru to wannan shine lamul aqiba litartaqi fil ilmi khayra multaqa wa taqta fi subulal ladhi qad wufiqa sannan kuma ka dace ka yi koyi da hanyar waɗanda aka datar da su waɗanda suka samu dace daga wajen Allah maɗaukakin sarki malam yace wa hadhihi qawa'idun nazamtuha min kutubi ahlil ilmi qad hassaltuha waɗannan wasu ƙa'idoji ne waɗanda na tsara su na rera su wanda kuma min kutubi ahlil ilmi daga littattafan malaman ilimi qad hassaltuha daga nan na tsakuro su ma'ana ba da molanka na tsara su ba na tsakuro su ne daga littattafai na malaman ilimi jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma ghufranihi wal birri Allah madaukakin sarki almaula kenan majibancin bayansa ya saka musu da azimal ajiri lada mai girma wal afwa da yi musu afuwa akan inda suka yi kuskure ma'a gufranihi tare da gafaransa wal birri da kuma kyakkyawan sakamako wannan mukaddima ce da malam yayi ya kawo su ne a matsayin mukaddima so kamar yadda malam abbakar ya karanta mana zan karanta daga farkon inda muka fara zuwa wannan baituka na goma zan karanta mu karanta saboda abin da muke fata shine lokacin da muka kammale wannan muna so ya zama dukkaninmu mun haddace shi insha Allah ta'ala saboda haka zan karanta sai mu karanta insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق والمفرق الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن علم يزيل الشك عنك والدرن اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا لترتقي في العلم خير ملتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها من كتب أهل العلم قد حصلتها وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر
wai haddace to ga wasu sun daga hannu to bismillah kun bari mun kai karshe mu je Eh? bari mun kara sai mu ji wannan ɗin na bismillah a saurara a saurara jami'atil Hmm. masha Allah sai wa cikin maza babu na to ga wani cikin maza
ويكشف الحق ويوصل العبد
فحرص على فهمك للقواعد الجامعة ومفاهيم الشواذ مم.
إذا نجيت
لترتقي لتركي بالعلم خير منتهى خير منتهى
وتقتفي سبل الذي وترتقي سبل الذي قد اتقى مم.
تزاوم وهذه قواعد وهذه قواعد نزلتها بأهل العلم قد أحكمتها
مم. جزاهم المولى عظيم الأجر جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع أصحابه والبر masha Allah to sai wa to bismillah
مم. sake kira wani mai daukan nan shi ne na ƙarshe da nake
masha Allah barakallahu fikum na'am waje
نعم وليكن شرط النساء للعمل بها الصلاح والفساد للعمل مم.
الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للمفاتح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تظاهر المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه التأثير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لل, لل... وترجع لليقين الأحكام لل...
لليقين.
للبقي- لليقين.
فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثواب والحجارة والثياب
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها تحريمها
تحريمها حتى يجيء الحل فافهمه حياك الله ما يهل نعم
baiti na sha ɗaya ko malam sai ya ce waniyatuna sharɗun lisa'iril amal bi hassalahu wal fasadu lil amal za mu ga malam ya kawo wawun a farko amma saboda tarkibin baiti ana iya cire wawun ɗin saboda an sa wawun ɗin yakan iya karya baiti sai zama niyatuna sharɗun lisa'iril amal bi hassalahu wal fasadu lil amal malin sai ce niyyatuna niyyanmu da za mu yi sharɗin lisa'iril amal sharaɗi ne na sauran duka ayyukan da za mu yi duk wani aikin da za mu yi a musulunci kowane irin aiki ne to niyya sharaɗi ne na yin wannan aikin bi hassalahu ta hanyar niyya ne ake samun gyaruwa wal fasadu ko kuma lalacewa lil amal na aiki niyya ita take zama silan gyaruwan aiki ko ta zama silan mai lalacewan aiki to malam ya ce niyya sharaɗi ne na aiki menene sharaɗi ma huwa shart sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah a cikin littafin shi na talkhis sifati sala ya yi bayani akan rukuni da sharaɗi ya ce shi rukuni الركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه yace rukuni shine abin da sai an same shi kafin abu ya cika amma shi din rukunin ana samun shi ne a cikin aikin in babu shi kuma aikin ya ɓaci sai ce kan ruku'i masalan fi sala kamar misali ruku'i a cikin sallah kun ga rukuni ne shi sai an shiga sallan kafin ake samun mi kafin ake samun rukuni sai ce amma wa sharɗu kan rukuni illa annahu yakunu kharijan amma huwa sharɗun fi sai dai shi sharaɗi sharaɗi shi ma matsayinsa ɗaya da rukuni ne in babu shi aiki ya ɓaci sai dai shi sharaɗi ana samun shi ne gabanin a shiga cikin aikin sai ce kalwudu'i masalan fi sala kamar alwala a sallah kun ga misalin rukuni sai ce kamar ruku'i shi kuma ruku'i sai an shiga me sai an shiga sallah alola sharaɗi kuma sai ce kamar alola shi kuma alola ana samun ta kafin me kafin a shiga sallan kenan niyya sharaɗi ne ana samun ta ne kafin a fara aiki duk wani aikin da za a yi in babu niyya mai kyau to wannan niyyan ta ɓaci to wannan shine ka'ida ta farko da malam ya kawo malam kuma ya yi istinbatin wannan ka'idan ne daga hadisin da kowa ya san shi innamal a'malu bin niyati ayyuka suna samun sa shiga wajen Allah ne gwargwadon niyya gwargwadon matsayin aikin gwargwadon abin da mutum ya yi nufaci aikin da shi to saboda haka duk aikin da mutum zai yi sai da niyya niyya tana amfani a aiki ta waje guda biyu na farko shine tamyizul ibadati min al'ada yana da kyau mu rike wannan tamyizul ibadati min al'ada shine bambance ibada da al'ada ta nan niyya take fara aiki bambance ibada da al'ada al'ada shine abin da mutane suka riga suka saba da shi an riga kawai an saba da shi ne haka kawai to duk abin da mutum ya yi da niyyan saboda an saba haka ake yi to babu lada to niyyansa da zai yi na cewa wannan niyyar na yi ne da nufin samun lada to shine zai ba shi lada idan mutum mace za ta zauna a gidan miji saboda kawai an riga an saba ne ana aure to ba ta da lada amma in ta zauna da niyyar cewa me ibada take sai ta samu lada in miji zai ciyar da iyalansa da niyyar cewa kawai dama an riga an saba mai gida shi ke ciyar da iyalai to wannan bai da lada amma in ya ciyar da nufin cewa ibada yake saboda arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim in yayi da niyyar ibada sai zama cewa yana da lada saboda haka niyya tana da martaba ta farko tamyizul ibadati anil ada na biyu shine tamyizul ibadati ba'daha min ba'd shine bambance wannan ibadan da wannan ibadan kamar misali sallan azhar da al'asar duka sigan su ɗaya ne me zai bambance su shine niyya nayi niyyan yin sallan azhar nayi niyyan yin sallan la'asar wannan shine iya abinda zai bambance su saboda haka niyya tana bambance ibada daga ibada tana kuma bambance al'ada tana bambance ibada daga al'ada shine malam yace niyyatuna shartul lisairil amal bi salahu wal fasadu lil amal a wata nuskan zamu ga an sa wan niyyatu shartul lisairil amal bi salahu wal fasadu lil amal duka yana iya daukan ma'anansu guda daya wannan shine rukuni ka'ida ta farko da malam ya kawo cewa duk abin da mutum zai aikata to dole ya samu ikhlasi dole ne ya zama akwai tsarkin zuciya duk wanda zai yi wani abu ba don Allah ba to wannan aikin da ya babu la'ada ibnul qayyim al-jawziya rahimahullah yana cewa ya so da dama akan sama aiki ne dan karami amma to azimuhun niyya niyya sai ta girmama shi amma ana iya samun aiki babba amma niyya sai ta karanta shi saboda mutum ya yi shi ne ba da niyyar me ba da niyyar samun lada a wajen Allah ba da haka sai ya zama ladan da yake so ya samu din bai samu ba abin da yake so ya samu na sakamako din bai samu ba saboda me saboda niyyarsa ta lalace saboda niyyarsa babu kyau malam yace addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi addinin musulunci mabniyun alal masalihi ana gina shi ne akan maslaha fi jalbiha ana kwadaitar da mutane wajen yin aikin da zai jawo maslaha waddar ilil qaba'ihi da kuma tunkuɗe abinki musulunci yana duba maslaha da kuma mafsada a duk abin da za a aikata ana duba menene in an aikata shi zai fi jawo amfani menene an aikata shi zai jawo wato barna to shine sai ya ce fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi idan wato maslahohi da yawa suka yi cincirindo to sai a gabatar da yuqaddamul a'la minal masalihi sai a gabatar da maslahan da tafi girma idan aka sama abubuwa guda biyu wannan in an aikata shi akwai maslaha kaza wannan ma an aikata shi akwai maslaha kaza to sai dai maslahar wannan tafi girma akan maslahar wannan to sai a gabatar da mai maslaha mafi girma kamar misali zan yi kasuwanci guda biyu wannan in na yi dukansu halal ne shi ne matakin da za a fara dubawa duka kasuwancin halal ne wannan in na yi shi zan samu riban naira dubu hamsin wannan kuma in na yi shi zan samu riban naira dubu ɗari biyar to a nan sai a ce yuqaddamul a'la minal masalihi maslaha mafi girma da dubu hamsin da dubu ɗari biyar wanne ne a gaba sai in gabatar da kasuwanci mai riban dubu ɗari biyar yuqaddamul a'la minal masalihi idan aka ce misali ga wannan ya zo neman aure mutumin kirki ne ustazu ne salihin bawa wannan ma mutumin kirki ne ustazu ne salihin bawa sai dai wannan bayi da sana'a wannan yana da sana'a yanzu me za a yi sai a ɗauki mai sana'a ku ya ƙaddamul a'la minal masalihi amma aka ce ga ustazu nan mai sana'a ga mai kuɗi nan mutumin banza to anan ba kada ce ya ƙaddamul a'la minal masalihi a ce mai kuɗi za a ɗauka ya ƙaddamul a'la minal masalihi shine a ɗauki mutumin kirki wanda yake mai sana'a daga cikin kirkin mutum ma akwai sana'ansa wanda bai da sana'a bai zama mutumin kirki illa iyaka idan ya buga ya buga ya buga ya buga abin da yake nema bai samu bai da hanyar neman kuɗi yanzu tunaninsa za ta fara me ya zai samu ko da ta hanyar haramun ne saboda haka wannan shine yuqaddamul a'la minal masalihi sai ya ce wa bidduhu kishiyar hakan kuma shine tazahumul mafasidi idan mafsada ta wato haɗu aka samu mafsadodi guda biyu to yurtakabul adina minal mafasidi to anan kuma sai a dubi mafi karanci abubuwa ne guda biyu dukansu barna za su jawo amma wannan barnansa tana da sauƙi akan wannan to sai a ƙaddamar da barna mafi sauƙi sai a ƙaddamar da wanda ya fi sauƙi ina fatan muna fahimta idan misali yanzu mace za ta haihu amma matsalar haihuwan ba zai yi ta haihu ba sai an yi mata operation ana kuma tunanin yanayin jikinta ba mamaki an mata operation in tana iya mutuwa to yanzu mafsada ne guda biyu ko dai a yi mata operation din ko kuma a zubar da cikin to yanzu ne za a ɗauka to ni sai a ce tun da ita wannan gata nan mun ganta ta zo duniya ta girma gata nan shi ko wancan gaibu ne ba mu sani ba shi ma ba rai ma zai zo ko da rai to nan ba za a ce ita a yi mata operation ko da za ta mutu don a cetar da abin da ke cikinta ba sai a zubar da cikin to shine yultakabul adina minal mafasidi zan shiga kasuwanci amma dukansu akwai faduwa wannan zan faɗi dubu goma wannan za a faɗi dubu ɗari tuni sai a ƙaddamar da wanda za a faɗi a me a dubu goma sai a- sai a- sai a bi shi to shine in an zo wajen jawo maslaha to ana duba mafi girma ne wajen tunkuɗe ɓarna fa ana duba mafi ƙaranci to ƙa'ida kuma a nan shine daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslaha tunkuɗe ɓarna shi ake fara gabatarwa akan jawo amfani shine matakin farko da ya kamata a duba idan aka ce ga abu nan za a aikata shi yana da amfani kaza sai dai kuma yana da cutarwa to sai a fara duban cutarwansa ba amfanin shi za a fara dubawa ba Allah ma ya yi amfani da wannan a cikin alkur'ani game da giya da caca yas'alunaka anil khamri wal maisir sai ce qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas amma wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kaga sai Allah ya ce giya da caca akwai laifi mai girma a cikin su amma akwai amfani wa mutane amma sai Allah ya ce laifinsu ya fi me ya fi amfanin giya da caca akwai amfani yanzu caca misali yana da amfani shine daga cikin amfaninsa shine wata ran zaka zo ka sa dubu goma ka tashi da dubu ɗari biyu wannan yana cikin amfanin caca amma in mutane goma sun shiga cacan nan in mutum ɗaya tashi da dubu ɗari biyu sauran mutum taran duk asara suka yi duk sun yi asara to wannan sai a gabatar da cewa to ashe a cikin cacin yana iya yiwuwa kashi 90 cikin 100 da suka shiga cacin asara za su yi to ca za ka caci haramun ne giya in mutum ya sha zai dan ji shi a sama yi amma saman mai saman na rashin hankali mai yiwuwa ga roka nan ta iso daidai da shi a kan nan titin sai ya dinga ganin ta kamar tana wunti sai ya shige ya ta kwashe shi to yanzu amfanin ɗan kaɗan ne cutarwan fa ya fi yawa to sai a ce wannan haramun ne saboda haka shine jalbul eh, daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslaha tun kuɗe cuta tun kuɗe barna shi ake fara gabatarwa akan wato ainihin a jawo maslaha sannan ka'ida ta gaba ita ce maslahatul amma muqaddamun ala maslahatil khas abu ne za a aikata kai za ka amfana da shi amma mutane za su cutu to sai a gabatar da maslahan mutane akan maslahan da kai kadai misali a gidanki ne kina da wani janareto mai kara in an ɗauke wuta za ki kunna ki sha iska amma sauran makwabta zai hana su bacci ga zafi ga kara to sai mu fito mu ce hajiya a kashe janareton nan wannan shine in kin sharo datti daga gidanki ke kin tsaftace gidanki amma ruwan dattin zai bi ta kofan ɗakunan makwabtanki su za ki cutar da su to sai mu ce ba mu yadda ba a bar dattin a haka in ba haka ba kuma in kin sharo za ki zo ki share duka in ba haka ba ki bar dattin a kofan ɗakinki to wannan shine maslahan gama gari maslahan mutane gaba ɗaya shi ake fara gabatarwa akan maslahan mutum shi karan kansa mutum baya zaben cewa shi kawai inda ya jifa ta fada ta wuce kansa to ka- ta fada kan ta fada kan kowa ko ta jira kan koma waye tunda shi ta fa- ta ta fa- ta wuce kansa to wannan babu shi a cikin addini saboda haka ana fara gabatar da maslaha na farko ana fara gabatar da maslaha ta sauran mutane akan maslahan mutum daya na biyu shine ana fara gabatar da jawo ana fara gabatar da tunkuɗe barna akan jawo amfani na uku shine ana fara gabatar da maslaha mafi girma akan maslaha mai girma na hudu shine ana fara gabatar da mafsada mafi karanci akan mafsada wacce take karama saboda haka wannan shine abin da waɗannan baitoci suke nuna mana addinu mabniyun alal masalihi fi jalbi hawa dar'i lil qaba'ihi fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al mafasi min al masalihi wa bidduhu tazahum al mafasidi yultakabu al adna min al mafasidi sai malam yace qa'idatu shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru qa'idatu shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru a wata nuskan zamu ga an sa wa min qawaidi shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru zamu ga mafiya yawan nuskoki a haka suke kuma koda sauraron sautin zamu yi a wajen wasu masu karantawa zamu ga mafiya yawa a yanda suke karanta shi kenan wa min qawaidi shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru to anan sai mu dauki duka bangarorin guda biyu na farko shine qa'idatu shari'ati taysiru in na ce ƙa'idatu shari'ati a larabci a nahawu ya zai zama li'irabinsa ƙa'idatu shari'ati almudafu walmudafu ilaihi zai zama ƙa'idatu shine almudafu marfu'in a shari'ati shine almudafu ilaihi majrurun to saboda haka zai zama nan ƙa'idatu shari'ati taisiru ƙa'idan shari'a shine saukakawa at-taysiru anan me yasa aka masa rufu'a ba a masa jarra ba saboda me saboda badal ne shi ko badal ne shi na ƙa'ida. ina daga cikin kuma at-tawabi akwai al-badalu shine ƙa'ida at-taysiru Ƙa'idar shine sauƙaƙawa. kamar misali ne da Allah ya ce a cikin alƙur'ani wa inna ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattakun a ta da'una ba'alan wa ta zaruna ahsanal khaliqin sai ce me allaha rabbakum wa rabba abaikum al-awwal me yasa ya kawo haka shine allaha rabbakum badal ne na ahsanal khaliqin man huwa ahsanul khaliqin allahu rabbukum man huwa allahu rabbukum ahsanul khaliqina to anan shine sai ka ce ma hiya al-qa'ida at-taysiru ma huwa at-taysiru hiya al-qa'ida saboda haka shine ake kiran shi da al-badal shine sai aisha malam yace qa'idatu shari'ati taysiru ka'ida na shari'a shine saukakawa a wancan nusar kuma da yace wa min qawa'idi shari'ati taysiru ya kawo min min me kenan tabi'idiyya kenan na daga cikin ka'idojin shari'a shine at-taysiru saukakawa fi kulli amrin na bahu ta'siru a dukkanin al'amarin da tsanani ya shigo cikinsa duk wani al'amarin da aka samu tsanani a cikinsa to ƙa'idan shari'a shine yana kawo sauƙi shine ƙa'idan almashaƙatu ta dilibu taisir in aka samu wato wahala nauyi na aikata abu to yana jawo sauƙi Allah kuma ya ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son ku da sauƙi baya son ku da wahala wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wani kunci a cikin a cikin addini ba to wannan al'amuran abubuwa ne guda biyu abu na farko shine abubuwan da la yubiqul ibad abinda bayi gaba ɗaya ba za su iya ba to wannan ma Allah baya daura musu Allah baya daura musu wannan abinda ba za su iya ba to Allah bai daura musu shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora ma kowa sai iya abin da zai iya saboda haka abin da bayi ba za su iya ba to Allah bayi ma ɗaura musu shi wannan abu na farko kenan abu na biyu shine abin da bayin za su iya hikimar Allah yasa Allah ya ɗaura musu shi amma duk da haka kuma in akwai wahala sai Allah ya sauwake musu shi kamar azumi misali ai kowa zai iya yin azumi amma sai zama in akwai wahala da nauyi a wajen yin azumin misali akwai rashin lafiya da ba zai sa zai sa ba za a samu damar yin azumin nan ba ko kuma matafiyi ba zai samu damar yin azumin ba sai Allah ce faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra sai ya sha ruwa bayan ya huta ya samu lafiya ko ya dawo daga tafiya bayan sallah kuma sai ya rama to shine Allah sai ya sauka sai aka yi matakin da wata ilma in mutum shekarunsa sun ja dattijo ko dattijuwa shekarun sun ja da ba zai yi azumi ba sai aka ce ya yi mai ya ciyar a madadin a madadin azumi to shine bayin za su iya amma wani nauyi da wahala ya sa ba zai yi a yi ba to sai aka kawo sauki misali sallah na daga cikin rukunnan sallah shine tsayuwa in za a yi sallah dole ne a tsaya in za a yi sallah amma in ya zama tsayuwan ba zai yiwu ba mutum ba zai iya tsayuwa a tsaye ba sai aka ce zai iya jingina a jikin bango ko ya samu wata sanda ya jingina hakan ma ba zai yi ba sai aka ce ya zauna hakan ma ba zai yi ba sai aka ce ya kwanta wa min qawaid shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru misali akwai at-tayammum taimama yin alola in za a yi sallah dole ne amma ya aka samu kai a inda ruwan babu shi ko kuma akwai ruwan amma in aka yi amfani da shi aka yi alola ko aka yi wanka an ɗauke na sha an ɗauke na cin abinci ba za a samu ruwan shi da za a sha ko a yi girki ba da sai aka ce a yi me a yi taimama wannan ya kawo ya zama allah maɗaukakin sarki ya kawo ya kawo sauƙi kenan saboda haka wannan ganin dama ne na allah subhanahu wa ta'ala sannan misali ƙasaru a sallah ƙasaru a sallah asali sallah a zahar la'asal da isha raka'a hurhudu ce ya ka ce to amma in mutum ya tsinci kanshi a halin tafiya akwai gajiya yanzu sai aka sauwake masa aka ce me aka ce zai iya mai da wannan raka'a hurhudun su koma raka'a nawa su koma raka'a bibbiyu da aka sai zama yayi yayi yayi ƙasaru kenan wannan duk yana daga cikin ganin daman Allah maɗaukakin sarki sannan kuma na daga cikin sauwaƙawa da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bayinsa shi ne Allah ya sauƙaƙa wajibi ne namiji ya zo ya yi sallah a cikin jam'i amma aka ce in ana ruwa an ɗauke wannan wajibci balma abin da ake so ga ladan ana ruwa in ya zo kiran sallah madadin ya ce hayya ala sala hayya ala fala sai ya ce mai ala sallu fi rihalikum da nuskoki daban-daban a ruwayoyi daban-daban da suka zo ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihal sallu fi buyutikum ala sallu fi buyutikum kamar yadda suka zo a cikin littafai muwatsa da sauran littafai na hadisai saboda haka sai aka sauke aka ce maladan ma kar ma ya ce wa mutane su zo sallah saboda aka ce hayya ala sala to ladan ya kira ne a madadin Allah da manzansa Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum an ji kiran Allah da manzo kuma dole a amsa to sai aka ce an sawwaka in an zo kiran sallan ma kar a ce hayya ala salah hayya ala falah din wannan duka yana daga cikin sauki na na ubangiji tabaraka wata'ala wa min qawaidi shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru ko kuma yanda yake anan qa'idatu shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru malin sai ya ce وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب بلا اقتدار babu hukunci na wajibci in ba iko wala muharramun ma'attirari hakanan kuma hukunci na haramci ya faɗi illa lura ta sa dole ana bukata na'am ban ji ba الضرر يزال كو نعم بارك الله فيك الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير ana gusar da cuta kafin haram yayi aiki to shine malam yace walaysa wajibun bil iqtidar duk abin da aka ce wajibi ne to in babu ikon yin shi to ya wajibcin ya faɗi an ce kaza wajibi ne amma babu daman a yi shi to Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wannan wajabcin kamar yadda muka ba da misali ne dole ne a tsaya in za a yi sallah amma in ba dama fa sai a zauna misali aikin hajji dole ne amma sai aka ce walillahi alan nasi hijjul baiti liman istata'a ilayhi sabila sai wanda ya samu dama wanda bai samu dama fa wajibcin ya faɗi a kansa kamar ba da zakka dole ne amma wanda bai da shi fa wajibcin ya fada a kansa yasa Allah ya kasafta mutanen gida biyu ai wasu ba da zakka wasu karba zakka saboda haka wanda bayi da bayi da daman ba da zakka ya fada cikin masu ba da zakka shi wajibci baya kansa na na me na ba da zakka to saboda haka walaysa wajibun bil iqtidari duk abin da yake wajibi ne to in babu daman yin shi to ba a kallafa ma mutum ba ba wajabta ma mutum ba wala muharramun ma'attirari haka nan abin da yake haram ne in dalili ya sa dole sai an yi shi to haramcin ya faɗi kamar misali mi kamar misali mu ɗauki aya guda ɗaya ta suratul ma'ida hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام kun ga wannan duka dabbobi ne da Allah ya haramta Allah ya haramta almaita mushi Allah ya haramta cin shan jini Allah ya haramta cin naman alade Allah ya haramta cin naman da aka yanka ba da sunan Allah ba dabban da aka shaƙe ta ta mutu haramun ne a ci ta dabban da ta faɗo daga kan dutse ta mutu haramun ne a ci dabban da aka soke ta da mashi ta mutu haramun ne a ci sai dai an yanka amma in ya zama shaƙewan shine silan mutuwan ta haram ne in ya zama faɗo wanda ta yi shine silan mutuwanta haramun ne in ya zama harbinta da aka yi da mashi shine silan mutuwanta to ya zama haramun amma dabban fa duka wayannan dabbobin dabbobin gida ake magana domin misali dabbobin da da a kamo su a daji ai su dama harbin su ake yi farautan su ake yi to in an harbe su an harba da sunan Allah sai suka mutu wannan za a ci su ko an sa kare ya je ya kamo su sai aka sake shi da sunan Allah aka yi bismillah sai je farauta sai ya kawo to ko da ya kashe za a ce amma in an zo an samu bata gama mutuwa ba to dole a yanka ta kun ga Allah sai ya jero duka waɗannan dabbobi daga ƙarshe sai ya ce faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim faman turra ghayra baghin wala adin fala ithma alaihi inna Allah ghafurur rahim duk wanda ya shiga hali na dolen dole yana bukata ba mai ta'addanci ko wuce iyaka ba to babu laifi a kansa dalili ya sa yanzu yana cikin tafiya ga yunwa baka da kuma mushe to anan ba zai dauko hurrimat alaikumul maitatu ba sai dauko ka'idan walaysa wajibun bi laqtidari wala muharramun ma'attirari sai dauki karshen ayan faman yudra ghayra bagin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim daga sai ya ci dalili ya sa iya abin da yake da shi kenan to dole sai yi wannan wannan haramun din to yanzu waje haramcin ya fada a me ya fada akan shi sai ce wa kullu mahzurin ma'a darura bi qadari ma tahtajuhu darura amma duk wani abin da yake mahzurin ma'a darura ne duk wani abin da yake haram ne amma aka halatta shi saboda lalura to halaccin yana tabbatuwa ne bi qadari ma tahtajuhu darura gwargwadon abin da laluran take bukata muna tare idan aka ce yanzu misali an halatta masa ya ci naman mushi saboda laluran babu me babu abin da zai ci to halaccin yana tabbatuwa ne a iya wannan yanayin da yake ciki wala ya ce to ai tunda an halatta mun ban sani ba hala gaba ma na tafi in ƙara yunwa saboda haka tunda kajin guda uku ne bari na yi guziri to wannan haya zama haramun kenan وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة halaccin yana nan ne gwargwadon abin da laluran take bukata gwargwadon abin da laluran sa take bukata idan laluran ta gushe yanzu ya koshi to ba zai ce ban san kuma me zai faru nan gaba ba saboda haka sauran waɗannan guda uku su ma bari na yi guzurin su to wannan babu shi malam sai ce wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini wannan ka'idar an samu ta me daga me al yaqinu la yazulu bishak yaqini shakka ba ta gusar da yaqini shine malam yace wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini hukunce hukunce ana mai da su ne a gina su akan yaqini saboda haka shakka ba ta gusar da yaqini kokonto baya gusar da yaƙini duk abin da ake da shakka a kai to yaƙini ba ta gusar da shi misali idan na zo zan yi sallan azahar sai na yi alula yanzu na samu yaƙinin cewa na yi mai na yi alula sai na zo zan yi la'asar sai na fara shakka ko kokonto shin har yanzu alulan nan tawa tana nan ko batta nan to yanzu kasantuwar warwarewan alolan ina shakka yin alolan kuma ina da yaƙini na yi to sai in tafi akan cewa ina da yaƙinin cewa na yi alola saboda haka sai in ajiye wannan kokonta watal ji'ul ahkamu lil yaƙini fala yuzilu shakku lil yaƙini idan mutum na sallah misali sai na yi kokonto shin raka'a biyu na yi ko uku yanzu raka'a biyun dai na samu yakinin cewa ina yi raka'a biyu amma ta ukun ce ba ni da tabbacin nayi ko ban yi ba to sai in rushe wannan ta uku sai zama na tafi akan cewa raka'a biyu nayi saboda raka'a biyun ita ce nake da yakinin cewa cewa nayi ta saboda haka watulji watarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini da haka shakka ko kwanto baya gusar da yaqini malam sai ce wal aslu fi miyahi na tahara wal ardi wath thiyabi wal hijara wal aslu fi miyahina hukunci na asali game da duka ruwayenmu miyah jam'i ne na alma hukuncin asali game da dukkanin ruwa shine at-tahara duk wani ruwa da ka gani a duniya yana da me yana da tsarki wal ardi hakanan ƙasa wasiyabi hakanan tufafi wal hijara hakanan kuma duwatsu duk inda ka ga ƙasa ko ruwa ko tufafi ko dutse yana da tsarki sai dai in abin da yake mai najasa ne ya tabbata cewa ya taba shi to yanzu wajen bayi da me bayi da tsarki wannan ka'idar malam ya kwafo ta ne daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ubitu khamsan lam yu'dahunna nabiyyun qabli annabi yace an ban wasu abubuwa guda biyar wanda ba a ba mu wani annabi ba gabaniya daga ciki yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura an sanya mun kasa ta zama masallaci kuma ta zama mai tsarki da haka duk inda dama ta samu mutum sallah ta kawo mutum zai yi sallansa a ko'ina ne saboda haka ko'ina ne yana da tsarki sai dai an tabbatar da wajen waje ne mai najasa kamar misali mutum ba zai je sallah a banɗaki bai ce ayi wal aslu fi fi miyahi na bahara wal ardi was thiyabi wal hijara ba zai ce a wannan bai yi ba ko kuma ya je ya samu inda ya san cewa wannan waje ne da ake yin bawali sai ya dauko dutse daga wajen ya ce zai yi tsarki na jamra sai a ce bai yi ba saboda mai kasan cewa inda ka ɗauko dutsen nan muhalli ne na me muhalli ne na najasa saboda haka wannan ita ce wannan ka'ida ce ko kuma ya zama ga ruwan ne yana ganin ruwan kwatami ne sai ce ai ruwa ne kuma ka'ida wal aslu fi miyahi na bahara sai a ce a'a domin a ruwan ma yana da kyau mu sani tsarkin ruwa kala biyu ne akwai ma'un bahirun akwai ma'un bahur shine Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira ma'an tahura shine ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa amma tahir shi kuma mai tsarki ne zalla shine tahirin mutahhir kenan ko ruwa mai tsarki mai tsarkakewa shine tahur amma tahir zalla shine yake da tsarkin amma ba zai iya tsarkakewa ba misali idan na ɗauko ruwa normal ruwa ko na jawo a rijiya ko a famfo mai tsarki ne shi kuma shi ɗin mai tsarkakewa ne saboda babu wani abin da na sanya masa amma na ɗauko zoɓo ko lemon kwalba ko kunun aya ko tsumi mai tsarki ne shi ya halatta in sha amma ba mai tsarkakewa ba ne shi saboda haka in zan yi tsarki ba zan yi amfani da shi ba idan za a yi wanka ba za a yi amfani da shi ba saboda me yana da tsarki amma bayi me bayi tsarkakewa to ruwa kuma yana fita daga tsarinsa na mai tsarki shine in wani abu wanda ya canza masa ko launi ko a shekansa ya canza masa ba'amuhu ko ko launuhu ko rihuhu ɗanɗanansa ya canza ya koma mai zaƙi ko tsami ko bauri ko ɗaci ko kuma ya canza masa launi ya koma kalan zoɓo ko kalan bula ko kalan ko ya zama kunu ko ya zama kamu ko kuma ya canza masa shaƙen sarihu kenan ya zama yana yana wari ko yana ƙanshi ko yana tsami ko wani abu makamancin haka to wannan ya fita daga ya fita daga mai tsarkin tsarkakewa yana iya zama har yanzu mai tsarki ne shi amma ba mai tsarkakewa ba to amma in ya zama abin da ya canza masa wannan siffofinsa guda uku najasa ne to ya tashi daga mai tsarki kenan ya zama mara tsarki amma yan abin da ya canza masa launi ko ko ɗanɗanonsa ko shekansa ba najasa ba ne to har yanzu yana da tsarki amma baya tsarkakewa amma in najasa ce to har yanzu wato ya fita daga a mai tsarki ballantana har ya iya tsarkakewa sannan kuma ka'idar ita ce ruwa baya fita daga ainihin tsarkinsa mai tsarkakewa sai in an tabbatar da ayanan ana ganin ɗaya daga cikin waɗannan siffofinsa guda uku sun canza kamar misali a samu ruwa daro guda drum guda sai yaro ya fi tsari a ciki ba zai canza masa launi ba ba zai canza masa ɗanɗano ba ba zai canza masa ƙanshi ba to har yanzu yana da tsarki kuma yana tsarkakewa sai dai to shi ne kaga shi ne ka'idan aka ce alma'u baƙin ala ɗuhuriyatihi wa in khalaqahu shay'un ghairu ɗahir ma lam yakhruj an itlaqihi wannan ka'ida ce alma'u baƙin ala ɗuhuriyatihi wa in khalaqahu shay'un ghairu ɗahir ma lam yakhruj an itlaqihi ruwa yana nan a mai tsarkinsa ko da kuwa wani abu mara tsarki ya cakuɗa da shi matuƙar bai fitar da shi daga siffansa na ruwa ba malam ya fari ƙuhu? to kunga matuƙar ba a samu wani abu wanda zai bambanta shi daga ainihin siffansa da yake da shi ba amma misali yaro ya yi bayan gida a cikin ruwa drum guda sai bayan gidan ya washe a cikin ruwan har yanzu da tsarkinsa matukar bai canza masa launi bai canza masa ɗanɗano bai canza masa kala ba amma misali bai canza masa komai ba amma ga bayan gidan na ana gani a samansa to ya tashi daga me ya tashi daga tsarki ya tashi daga mai tsarki saboda haka sai dai in a bisa babi ne na mutum mai kyankyani wanda kuma siffan mutum ne in dai mutum mai hankali ne mai tsafta ne shi to wannan kuma ba zai wannan kuma sai zama yayi kyankyanin amfani da shi amma ko da ya amfani da shi wajen ibada bai yi laifi ba wal aslu fi miyahi na tahara wal ardi was thiyabi wal hijara wal aslu fil abda'i wal luhumi malan yace wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsu wal amwali lil wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadaka Allahu ma yumallu malam ya ce wal aslu fil abda'i wal luhum hukunci na asali game da al abda' jam'i ne na al bud'u al bud'u shine mai wad'un nisa shine asali hukunci na asali game da saduwa da mace wal luhumi da kuma nama wan nafsi da rai wal amwali da dukiya lil ma'sumi ga wanda yake ma'asumi ne shi shine mutumin da yake musulmi ko kuma kafiri ne wanda aka yi alkawarin zaman lafiya da shi shine almu'ahad shine taharimuha asalin hukunci game da saduwa da mace haramun ne shine taharimuha asali hukunci game da nama haram ne asali hukunci game da rai ko dukiyan musulmi ko kuma wanda yake kafiri da na amana haramun ne hatta ya ji alhillu har sai dalilin da zai halatta ya zo duk mace in ka ganta a duniya tsakaninka da ita haram ne sai in an samu halacci halacci shine me shine aure in akwai aure a tsakaninku to wannan shine halacci duk wani nama da ka ganshi a duniya haram ne sai an samu halacci halacci shine me shine yankawa kuma ya zama dabban tana daga cikin dabbobin da Allah ya yi mai da Allah ya ya halatta a ci su wanda za mu zo mu ji akwai ka'ida ta gaba da za ta yi mana bayani cewa in an sama halacci da haramci sun haɗu to ana gabatar da haramci ne halal da haram sun haɗu to haram za a gabatar misali ya halatta a ci dabba in an yanka haka ne ko? tamam mutum sai yanka jaki yanzu ya halatta a ci bai halatta a ci ba amma ya yanka to kenan haramcin cin jakin yarin jayi halaccin me yarin jayi halaccin yanka wanda ya yi ya koma asalin shi kamar misali cin rago ha halal ne amma sai mutum ya sa masa igiya ya shaƙe shi sai ya mutu to yanzu ya zama me ya zama haramun saboda me shaƙe shi da aka yi saboda haka ƙarfin haramcin yarin jayi me yarin jayi halaccin to shine wannan ƙa'ida ce da haka in haram da halal suka haɗu to haram ake fara me ake fara gabatarwa kafin halal da haka malam ya ce asali game da tarawa da mace ko cin nama ko kuma wan nafsi kashe rai wal amwali da dukiya lil ma'asumi ga wanda yake kubatacce ne shi bai taba ranka ba bai taba maka dukiyanka ba to ka taba dukiyansa haramun ne ya ayyuha allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabin minkum Allah ya ce ya ku masu imani kar ku ci dukiyoyinku ta hanyar haram tsakaninku sai dai in kasuwanci ne amma shi din ma bisa me bisa yarjejeniya sai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku saboda Allah na tausayin ku wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi naran wa kana zalika ala Allah yasira saboda haka wannan shine asali tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala annabi ya ce an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida cewa ba abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma sun shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne in sun yi haka to sun kubutar da dukiyoyinsu da rayukansu daga gare ni hisabinsu kuma na wajen Allah saboda haka duk wanda yake musulmi ne ko wanda yake wanda ake zaman lafiya da shi ne to haramun ne a taba masa dukiyansa ko da kuwa wanda ba a zaman lafiyar da shi ne haramun ne a taba mal dukiyansa sai in dalili ya sa misali ya fito da dukiyar don ya taimaka a yaki ko ya fito da ransa don ya yaki musulunci to wannan ya halatta a taba ransa a taba dukiyansa ana iya kashe shi ko a samo shi a matsayin ganima ko a tattaro dukiyansa gaba daya a matsayin a matsayin ganima amma misali yanzu ana yaki tsakanin musulmai da kafirai sai wannan kabilan suka ce su sun yi alkawarin zaman lafiya da musulmai ba za su yaƙe mu ba to ba za mu ce ai tun da kafirai suka taɓo mu to za mu haɗo duka ne wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun za mu haɗa duk wani kafiri ne ya ayyuha allazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari ba za mu ce duk wani kafirin da muka kama sai mun kashe shi ba wancan ya je ya buɗe shagon shi yana zaune lafiya sai ya ce ai sun tsokano maka kai ma har da kai za a haɗa wannan haramun ne haramun ne ka'ida Allah ya ce fa in qatalukum faqtulu wanda suka taba ku su za ku su za ku taba da haka malam ya ce fafham ka fahimta hadaka Allahu Allah ya shiryar da kai ma yumallu ai ba a gajiya da jin wannan bayani ba a gajiya to anan abin da ya rage shine game da abin da ya shafi rai rai haramun ne ka taɓa ran kowa musulmi da wanda ba musulmi ba in kafiri ne sai in ya taɓa ku ya zo ya yaƙe ku to wannan ya halatta idan kuma musulmi ne to abubuwa guda uku da suka zo a hadisi suke halatta ran musulmi la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-tayyib az-zani wan nafs bin nafs wat tariku li dinihi al mufariqu lil jama'a iya dalilai guda uku da suke sa a taba ran musulmi shine an-nafs bin nafs wanda ya kashe a kashe shi sannan at-tayyib zani wanda yake yayi aure kuma yayi zina wannan sai a jefe shi sannan a tariku lidinihi almufariqu lil jama'a wanda ya bar addinin sa ya ridda to yana da hukuncin da za a kashe shi sai kuma na hudu da zai iya shigowa shine wajen kokarin kare kanka misali kawai kana tafiya a hanya sai wani kawai ya fado maka ya shaƙe ka abin da yake so shine ko ya kashe ka ko ya kwace wani abu daga wajenka to abin da ake so shine kai kar ka nufaci kashe shi abinda zaka nufata shine difa'un anin nafs zaka nufaci ba makan ga kariya ne to in garin ba makan ga kariya ka kashe kanshi to ka kashe shi to ka kashe banza na'am yawwa eh in yazo da makami ya zo da makami ne ko zai zai caka maka zai kashe ka to sai ka kwace makamin abin da ya zo maka shine in ka samu daman kama shi ka rike shi in baka samu dama ba misali ka kwace makamin kuma duk da haka yana kokarin ya ya sake kwace makamin sai ya kashe ka to shikenan sai ka yi kokarin sallaman shi kana cikin tafiya a hanya kana cikin tafiya a hanya sai wani ya tare ka ya tare ke ce ban wayanki haka wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me zaka ce in wani yazo ya ce in ba- in bashi dukiya annabi ya ce karka bashi yace in ya yake ni fa annabi ya ce ka ki yake shi yace in ya kashe ni fa yace fa anta shahidu kai shahada in na kashe shi fa yace huwa finnar yana wuta hadisi kuma annabi ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid Duk wanda aka kashe shi dan ya ba ma kansa ko dukiyansa ko iyalansa kariya yayi shahada to wannan waje na hudu kenan amma a nan din ma abinda ake so mutum ya nufata shine damuwansa ya kwace kansa ya tseratar da kansa ya gudu to in ya ga tseratar da kansa ba zai yiwu ba sai ta hanyar kashe wannan to shikenan bai da wata mafita sai ya kashe shi to wannan wannan shine annabi ya bamu ya gaya mana ko zuwa mutum ya ce ba ni dukiyarka manzo Allah ya ce karka bashi karka bashi mutum yana zuwa sai ce ban wayanka sai ka ce ba zan bayar ba sai mu yi dambe mu kwaci amma in kana son ranka kana son lafiyanka aka yi sallama bai ka wuce ba ka yi laifi ba inda yanzu an kwace waya in ka zo ka ce an kwace waya abinda za a fara tambaya shine me ina ce dai bai taba ka ba Kai, Allah ya shirya mu da haka malam yace tahrimu ha hatta yaji alhillu fafham hadaka Allahu ma yumallu kamala ya ce ka fahimta Allah ya shirin da kai ai ba a gajiya da jin irin waɗannan bayanan bayanai ne wanda ba a ƙosawa da su to sai mu karanta su ko daga baiti na nauni na sha ɗaya na'am bismillah rahmanir rahim niyatuna sharɗun lisa'iril amal bi hassalahu wal fasadu lil amal نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح يقدم الأعلى من المصالح وبده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد وبده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين وت- وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل na'am wa ya shanye daga ta nan ɓangaren ba kowa to ga wannan arrijalu qawwamuna 'ala nisa ku to bismillah
karanta ba ke kun karanta ba eh kasu da wani wannan mai batar kamara wannan kan ya saboda gaskiya shi da shi na'am walaysa wajibin na'am na'am wa kullu mahzurin ma'a darura bi qadari ma tahtajuhu darura na'am wa tarji'u al-ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini na'am eh yanzu za mu tashi na'am barakallahu fik sai mu samu mutum ɗaya cikin mata sai mu tashi eh yanzu za mu tashi tashi ka iya shiga sunar ɗin na waɗannan shot bidiyo haka za ka yi kaɗan zazzagaya
in kai noma in kai shan biyu ne kai kuma noma ka gani sai ka shiga wani waje mara noma ka gani irin inda ake nan kana yi kana ɗan zoomin haka in ka gani wani misali ni in ina bayani sai kana ɗan zoomin ka gani haka za ka yi